نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد ake haɗa mu a karatunmu na a tafsirar tufi ulumin ƙur'an karatu na abin da ya shahi ilimi na alƙur'ani mai girma sanin hanyoyi da alƙur'ani mai girma ya bi hanyar iso zuwa gare mu sanin ilimin mukan da suke da alaƙa da alƙur'ani mai girma sanin abubuwan da suka kumsa ko kuma alkur'ani mai girma ya kumsa na daga ilmummuka daban-daban wanda saboda su ne aka sabbata alkur'ani to yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya inda muna cikin bayani akan jam'ul qur'an gama alkur'ani mai girma da aka yi a lokacin abubakar siddiq mun karanta a baya alkur'ani mai girma a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ba a rubuce ba yake kamar yadda yake a wajen mu a yanzu sahabbai ɗari ruwa sun haddace shi da yawa daga cikinsu sun rubuta shi kowa ya rubuta alkur'ani gwalgwadon abin da ya samu a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam to shawara ta sahabbai ta kai zuwa ga mu zamna mu tattara shi wannan alkur'ani mu gama shi wuri guda domin na baya in sun zo su amfana kuma domin ya kasance babu rarrabuwar kai wajen karatun shi ya kasance ana karanta shi yadda allah ya sabko shi umar bin khattab umar umar bin khattab ya sa abubakar siddiq akan wannan matsala akan ya kula wajen a rubuta shi wannan alkur'ani mai girma kuma ya kiraye zai jibe da sabit a kan ya ba shi wannan aiki to lokacin da ya kira zai yaho yake ce ma zai falamma hadara arada alaihi abubakar fikratu jami'ar qur'an lokacin da zai ya zo sai abubakar ya kaddamar mushi fikira tunani na rubuta shi wannan alkur'ani mai girma a gama shi wuri guda waktarha alaihi an ya tawalla kuma ya mishi iktirahi kamar ya ba shi shawarar akan shi ya kamata ya shugabanci ta da wannan aiki an ya tawalla tafi zuwa fatarar da zaidun fi dalika sai zaidu ya ringa shakka akan wannan matsala da aka bujiro mishi yake nuna kin yarda shi akan wannan abu da aka dora mishi na wannan aiki shikenan wa naqasha ababakar wa umar fi hadhihi fikra sai ya zamna yake tattaunawa da abubakar da umar akan wannan matsala su ce kaza za a yana cewa shi yana ganin ba haka ba ana cikin wani al'amari fama zala bihi abubakar hatta tana'a bisa waje abubakar ya ki bar shi har sai da ya nusantar da shi akan cewa wannan abin da yake kasancewa shine alkhairi a gare mu kawai mu zamna mu rubuta wannan alkur'ani mai girma shine alkhairi a gare mu to wa wujubi tanfiduha kuma ya nuna mashi wajibcin aikata haka wa shara'a fi dalika sai zaid bin thabit anan sai ya shiga yin wannan aiki fakane ta tabba alƙur'ani mai jama'ahu sai kasance na bibiya alƙur'ani kuma yana gama shi minar asabi wallikafi wasu duri rijal daga dukkan abin da aka yi amfani da shugar rubuta alƙur'ani na daga takardu na daga watoci da aka rubutawa kuma daga hadda da ke da kwai a zukatan mutane duka aka ringa bi ana tattarawa kowa abin da gare shi na alkur'ani mai girma ya kawo a rubuta adana yake cewa wai ta harra an ya kuna jam'uhu min ma ka taubai ne dai rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka tsaya akan cewa ba abin da za su ɗauka sai wanda aka rubuta a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan abin da aka rubuta a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne za su ɗauka kuma da shi ne za a yi aiki wajen rubutun shi wannan alƙul'ani mai girma tahariyan da ɗinkan hatta a tamma jam'u fi sofi sai an tabbatar wanda aka rubuta ne gaban manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne za a rubuta a cikin alkur'anin da za a gaba wa inda mata na zaidun ya tattabba al-maktubu fi hadhihi al-ashya ma hafaza al-qur'an kulluhu mubalagatan fi ad-dabb zaid bin sabit da aka dora mai wannan aiki sai kasance yana bibiyar wanda yake a rubuce a cikin waɗannan abubuwan da aka rubuta al-qur'ani yana bibiya kuma tare da waɗanda suka harkace alkur'ani mai girma a wannan lokaci ba don wani abu ba domin a tabbatar da abin da aka rubuta abin ne ƙur'ani mai ƙur'ani wa ziyaratar fil ihtiyat hatta ta kunar kitaba mu'azaratar da hifsi don a samu hujja akan wanda aka samu misali an samu aya kaza a rubuce sai a kira mahaddata kun haddace aya kaza kowa ya karanta sai a tabbatar kenan abin da yake a rubucen nan haka ne sai a dauko sai a rubuta haka na aka rinka tafiya yake cewa wa fi dalika yarwi al-bukhari fi sahihi an sayyid bin thabit akan wannan mas'ala imam al-bukhari ya rawaito daga zaid bin thabit Allah ƙara mashi yarda yake cewa arsala ilayya abubakar maktalu ahalil yamama abubakar siddiq ya aika mini cewa an kashe mutane ko makaranta daga cikin sahabbai an kashe da yawa a wannan yaki da aka yi na al-yamama fa'iza umar bin khattab inda da na zo umar bin khattab yana zama kenan abubakar siddiq ya aika ma zai ya zo a lokacin da aka yi yakin yamawa ya aika mai yanzu yana zauwa sai isko umar bin khattab a tare da shi fa qala abubakar radiyallahu anhu sai abubakar yake ce mishi inna umar atani umar bin khattab ya zo mini fa qala yake ce mini innal qatla qad istaharra zaid bin thabit ka sani kisa da aka yi ya fara tsananta ya fara yawa yawmul yamama a ranar da aka yi yaki na yamama biƙura'in ƙura'an kuma an kashe makaranta al-ƙura'an wa'inani aksha ni ina tsoro an yi stahirar katila wannan kisan yawa bilƙura'i filmawaɗi a gari ruwa daban-daban a kashe makaranta da yawa fayyad habu kathirun minar ƙura'an sai ƙura'ani ya tahi tare da waɗanda ma'adata wanda ya hardace abu idan ya mutu a ya da abin da ya hardace to gudun haka ya ce ina gudun kar a je kashe mutanen da ake ƙur'ani ya tahi tare da waɗannan mutanen saboda haka kenan ya tura a kira shi sai ke cewa wa inni ara an ijma al-qur'ani yace ni kuma ina ganin yana da kyau mu zamana mu rubuta shi wannan al-qur'ani shawara kenan da abubakar siddiq ya ba zaidu a wannan lokaci kawo fa ƙultu li umar kai ba tafi alshai'ar lagya fa ƙalubu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na ce ma umar ta yaya za ku yi abin da manzala sallallahu alaihi wasallam bai ba fa ƙala umar sai umar yake cewa wallahi ya mai rantsuwa ya ce wallahi huwa wallahi khairu wallahi yin wannan aiki alheri ne falam yazal yuraji'uni hatta sharaha Allah sabr Umar bai gushe ba yana tattaunawa da ni har sai da ni ma zuciya ta rusu akan lalle a zo a rubuta wannan alƙur'ani mai girma wa ra'aytu fi dalika alladhi ra'a Umar kuma ni ma naga abin da Umar ya gani na cewa ya kamata a rubuta shi wannan alƙur'ani mai girma na qala zai sai zai doke cewa qala abubakar sai abubakar ya ce in na ƙararrun sharu lalle kai kinna mutum ne ko matashi aƙilun mai hankali lanar tahimu ba ban ma tuhumarka a kan amana ka ko karya wa ƙarƙunta taktubar wahayi da rasulullah sallallahu sallam kuma kai kinnan ka kasance kana rubuta wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam fata tabba alƙur'an fajma'a to a yanzu abin da muke so da kai ka bibi alkur'ani ka je ka gama shi kawai ake shi shi ke nan fawallahi laukar lafuni nakala jabalin minar jibal mata na akala alayya mimma amara ne bihi min jabal qur'an zai yake cewa inda sun dora mini yaunin in ɗauki ɗaya daga cikin duwatsunan nan da suke kewaye da madina ya ce wallahi da ya iya mun sauki a kan abinda suka ɗora wani na nizan gama alƙur'ani wanda duk duniya haɗaɗa da kiyama shi za a rika karanta abinda mazu salari sallar bai yi ba a lokacin shi ko in ba a yi baya zai idan waɗanda mutane suka mutu shi ke na mahaddatan sun tafi ko kuma mahaddatan kuna nan a zaune a yanzu a yanzu kuma an ware kashe musu babu hanyar da za a yi a taskance alkur'ani mai girma in ba wannan hanya ba shi ke nan sai ke cewa kultu kai fata ala da shi allah ya fa'alu ko rasu lasu lasu ya za ku yi abin da ba za a labe ka duba irin kiyayewa sahabbai akan yin abin da annabi kiyayewa akan yin abin da yin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba wannan shi kuma yana daga cikin sunna gama alqur'ani saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku rike sunnata da sunnata khulafa'ir rashidin to khulafa'ir rashidin din ne suka nima a zo a gama alqur'ani kaga kenan sunna ce yin haka ne shikenan sai suke ce mi huwa wallahi khair wallahi zai wannan abin da muke maka magana akai wallahi alheri mu tashi mu yi shi shikin falam yazal abubakar yuraji'uni yace abubakar bai gushe ba yana ta bibiya ta akan wannan al'amari hatta sharaha Allah sadri alladhi sharaha lahu sadra abubakar wa umar hasira Allah ya sanya zuciya ta ta karba abin kamar yanda zuciya abubakar da umar ta karba radiyallahu anhuma Allah ka rahmasa sai zai yake cewa fa tabba'atul qur'an sai na bibiya al-qur'ani ajma'uhu min al-asr wal likhaf wa sudur rijal nabi al-qur'ani dai bayan dai ina bin shi inda aka rubuta shi aka aji ina tattaruwa da kuma wanda yake a haddace a cikin zakatan mutane wajadtu akhiru wajadtu akhira surat tauba yace kuma he na samu karshen suratul tauba da kalkana da kuma rasulillahi da karja akum rasulun min anfusikum azizun alaihi sai yace sai na same ta a wajen abi khuzaima aure shi kadai muka sami ita wannan karshen wannan sura mun haddace da duka amma a rubuce a wajen abi husaima al-ansari muka same ta kire na bayanin yanda ya rinka tattara abubuwan ga wata sura ma ga wata aya bai same ta a wajen kowa ba sai a wajen abi husaima yace fa kana ta sufu inda abi bakar hatta tawaffahu Allah kuma wannan alqur'ani yana tare da abubakar har sai da ya rasu ثم عند عمر في حياته سنن أكاشو جن عمر لقت ذيك رأي ثم عند حفصة بنت عمر سنن كم حفصة يا عمر بن خطاب يتدوكي وانا القرآن ذيك وجب ما هفنت ستأجي أوجبت وانا شيد القرآن نهر قد أكما القرآن نهر قد أكما لاشنا أجي أجدا حفصة ما تم صلى الله عليه وسلم يا عمر بن خطاب طب yace fa anta tara min hadha alhadith anna jab' alquran fi mushaf mali da awwal marra kana fi ahd abi bakr radiyallahu anhu wa kana qabla dhalika mutafarriqan fi asbi wal lisaf wa ghayrihima mimma kanu yaktubuna fihi وكان محفوظا في صدور الرجال ولما شرع زيد في جمعه اعتمد على اصلين yace to kara gani dai shi wannan magana da muke akan gaba Qur'ani mai girma a lokacin Abubakar Siddiq yake cewa kahin a gama shi alkur'ani yana nan a gidan wani sura guda a gidan wancan aya kaza a wajen rumancan kaza haka haka yake amma zauwa a gama shi sai da aka tsaya aka yi tunani aka yi aiki da ɓangarori guda biyu manya-manya na farko ya ce al'awwal ya ce mata na maktubin fi ajiyar sura sallallahu alaihi ba za mu amsa mu rubuta ba sai wanda yake a rubuce tun lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan idan kana zamana aka sabko aya ka ɗauki abin rubutu ka rubuta a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan kai za mu amsa a wajenka amma wajen wanda ya amsa a wajen wanda yake zamani ma ba amsa sai wanda gaba da gaba da shi da manzana sallallahu alaihi wasallam suka yi aka karanta mishi rubuta saboda kiyaye ba na biyu daga cikin dokokin da suka bi ma kana mahfuzan fi sudurul hufaz kuma ana amfani da wanda yake a haddace a zakatan mahaddata na lokacin wannan akwai gwannai a lokacin na alqur'ani kuma kowa ya san su mahaddata na alqur'ani suna nan to su ana aiki da su a wajen rubuta alkur'ani idan mutum ya zo da wanda yake a rubuce sai a ce wani matsayinka na mahaddaci aya kaza sura kaza ka santa ya santa karanta mai sai karanta shi ma wanne karanta shi ma wanne karanta sai an tabbatar ba kuskure ya zo rubuta haka aka rubuta ya ce wa kare ta wasa fil akhzi min al maktubi qaida tawattu amma sun hima me da hankali sosai akan wanda ke rubuce hatta ya tayakkana annabu mimma kutu bayne da rasul sallallahu alaihi wasallam har sai an tabbatar wanda aka rubuta ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa annahu mimma tabata fil urdat al akhira wa annahu lam tunsakh tilawatuhu ولذلك لم يكن يقبل شيئا من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان انه كتب امام رسول الله صلى الله عليه وسلم yake cewa wajen rubutawa sai an tabbatar wannan wanda ya kawo alkur'ani a rubuce sai an tabbatar lalle ya rubuta shi ne a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam kaida ta faɗi ta biyu hallo sai an tabbatar yana daga cikin wanda da aka yi alfardatul akhira shine muraja'a ta ƙarshe da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi tare da jibril alaihi salam kusan manzo sallallahu alaihi wasallam a ramadan din shi na ƙarshe mala'ika jibril ya zo kullum suke muraja'a da shi sai da wata takara ta da sabta alkur'ani daga harkar zuwa ƙarshe kuma manzo sallallahu alaihi yana karantawa akwai manya-manyan hafizai suna nan a wurin suna ji yadda manzo sallallahu alaihi yake muraja'a yake karantawa su zai da suna sani to sai an tabbatar da haka to kana sai a dauka a rubuta wa annahu lam tunsakh tilawatahu kuma sai an tabbatar wanda aka kawo wannan ba a goge tilawar shi ba ولذلك لم يكن yakbar shay'an min al-maktubi hatta yashhad shahidani shi yasa idan ka zo da wanda kace a rubuce a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ne to ba a kansa sai ka samu shaidu guda biyu sai mutum biyu daga cikin mahaddata sun zo sun tabbatar cewa lalle wannan abin da ka kawo a rubuce lalle an yi lalle haka ne suna zaune aka sabko shi kuma ka rubuta kuma adalani su ma masu adalci wanda ake amsashe da su annahu kutiba ma rasul sallallahu alaihi wasallam yace dullu ala dalika ma akhrajahu ibn ibn abi daud fi kitabihi al-musahib min tariqi yahya bin abdullah yace kuma dalili akan haka shine abinda ibn abi daud ya rawaito yake cewa wanda ya samu daga yahya bin abdurrahman bin hadib yake cewa kadima umar umar ya zo fa man kana تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي kenan kuma sai ya ringa bi wuri-wuri na majalisun sahabbai yana ce musu dukkan wanda yake da wani abu na alkur'ani mai girma wanda ya sani a lokacin mazu sallallahu alaihi wasallam maza maza ya zo ya kawo shi maza maza ya zo ya kawo wannan abu domin muna nan muna aiki na gama alkur'ani mai girma yace wa kanu yaktubuna zalika fi suf wal alwan wal asr wal asr da sun kasance suna rubuta alqur'ani a cikin allo ko a cikin fata ko a cikin wani ice haka in suka samu wanda yana ana iya rubutu a sama misali irin yadda dai allo ai kaga ice ne to haka dai suke rubutun su duk abin da suka samu a kusan su shi suke rubutawa to ka haddace kuma ka shi a rubuce to kawo duka kawo na'am shari shahidari ya kasance bayya amsal komi daga wajen kowa haske shaidu guda biyu sun shaida a gaba yake cewa kala al'imamu sakhawi fi kitabihi jimalul qurra sakhawi yake cewa a cikin littafin jimalul qurra al-muradu annahu ma yashhadani ala anna dhalika al-mafhum kutu bayni bayni dai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda ake yin da shaidu guda biyu zai shaida akan cewa lalle wannan da aka kawo an rubuta shi gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na yace walam ya'tamid zaidun ala al-hifz wahdahu shi zaidu shugaban gama alqur'anin bai dogara ba akan har da kai a bai dogara ba akan har da kai kawai sai an samu wani wanda zai kara maka shaida akan ta zo a rubuce kuma an samu shaidu guda biyu yan suna nan wanda aka rubuta wannan aya kuma hallo hafizai suna zaune sun tabbatar da wannan aya haka ta sauko kuma ga da ake karanta wannan dan a tabbatar da cewa abin da za a rubuta alkur'ani ne mai girma ya ce walizalika ƙala fi akhir surati bara'a ya ce saboda haka ne yake cewa a ƙarshen suratul bara'a lam yajidha illa ma abi khuzaima bi sami ta basai tare da wani sahabi guda ita kaga duka surorin alqur'ani da ayoyin alqur'ani kaf sai ka zo da ita a rubuce ka zo da shaidu hafizai sun tabbatar to kwana a rubuta amma ƙarshen suratul bara'a mutum ɗaya aka samu ya rubuta ta amma da hafizan sun haɗa cita ya ce lam yajidha maktuba illa ma kaga irin amana ta sahabbai wai dan ya gaya mana cewa duka alkur'ani haka aka rubuta shi amma wannan wurin shine kawai bai same shi ba sai a wajen mutum guda amma hafizai da suke wurin har shi zai din ya haddace aya ya haddace ayoyi amma ni an rubuta shi kadai aka samu a wurin shi shi kadai Allah ba wannan baiwa sai kasance shi ya rubuta wannan bangare na alkur'ani ya ce ma annahu kana ya fasu ba ya ce cewa ya hardace wani wuri wa kana kafiru min sahaba ya fasu na kuma mafi yawa daga sahabbai sun hardace wannan ayoyi lakinnahu walakinahu yuridu an yajma bainal hifz wal kitaba sai dai yana so idan daga tsakanin hadda da kuma wanda yake a rubuce ziyaratan fit tawassul mubalagatan fil ihtiyat domin ya kasance an samu tabbaci akan abin da aka rubuta wanda babu shakka a kan cewa lalle alƙur'ani da aka rubuta sai ma da yake cewa mumayyizatul jam fi ahdi abubakar siddiq abubuwan da wannan aiki da aka yi na gama alƙur'ani mai girma suka keɓanta da su a lokacin abubakar siddiq su ne dami-dami na farko ya ce imtazar jam'u fi ahdi abubakar bima ya ati gama alkur'ani mai girma da aka yi a lokacin abubakar ya ke ɗanta da wasu abubuwa kamar haka na harko annahu iktasara fihi alama malam tun saktila wata na wajen radahu min kulli ma laysa alquran yake cewa sun tsaya sun dakata akan amsal wanda ba a goge tilawa shi ba kuma hallau duk wanda ba ta abin da ba alqur'ani ba ba a rubuta ba na biyu annahu lam yaqbal fihi illa ma ajma' al-jami' ala annahu qur'an wa tawatara wa riwayatu ba al-amsab in ka kawo sai wanda aka gamu gabaki din sahabbai sun tabbatar eh wannan haka ne wannan ayar haka ta sabu wannan kaza wannan sura kaza sai sun tabbatar tare da shaida daga cikin su cewa wannan magana wannan ayar da aka kawo wannan sura da aka kawo ta tabbatar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku ya ce annahu kana maktuban bi jami'il ahrufis saba allati nazala biha alquran kuma alqurani mai girma wannan da aka rubuta an rubuta shi da dukkan ruwayoyi da ke da kwai na qira'at saba aka dace ana cewa wannan ruwaya ta hafs ce wannan ruwaya ta warshi ce wannan ruwaya ta kaza to duka yanda aka rubuta shi alqurani a lokacin nan an rubuta shi ne yana tafiya da duka waɗannan ruwayoyin guda bakwai ba a mai wasali ba ba a mai ɗasɗasa ba amma su suna karanta shi za mu ji irin dokokin da aka sa wajen har muka same shi yadda ya su zuwa gare mu an yi aiki sosai wa wajen gama alkur'ani mai girma ba haka wani ka same shi a sadaka aiki aka tashi suna aka yi ya ce annahu kana murattabul ayat alwada illani na ta'ahu yau walam yakun murattabus suwa amma alkur'ani mai girma a wannan lokaci yadda aka yanda ayoyin suke a yanzu a jere in kana karantawa haka yake a wannan lokacin haka yake a jere dama haka aka sako shi sai dai mai surorin da yake alkur'ani ba irin ci gaba ba aka samu irin namu yanzu da za a zo a tattara shi wuri guda kawai sura guda haka sai a gama ta wuri guda sai a ji sura guda haka sai a gama ta wuri guda sai a ji misali yanzu da ake sa a graphics in aka rubuta sura guda mutane sai a gama ta da wani sai a karmi sai a ji wannan surar daga farin ta zuwa ƙarshe gata kenan kaga babu laysa bi lazim ya kasance a jere wannan fatiha ce wannan baka ce wannan alif amma su sun san haka amma a qur'anin ba haka ba suke a jere kawai ga sunan sura sura ne daban-daban a shi haka yake ka san abin ka da zamanin da ba babu ci gaba irin na yanzu da sauransu to sai suka amfani da abin da gare su a gaban su maliki cewa fa kanat kullu sura mustaqilla fil kitaba bi nafsiha ko ta sura tana zaman kanta fi sawf kuma jama'at hadhihi sawf shaddat ba'daha ila ba'd sannan a gama su aka karbi suri guda aka ajje matsayin kundi a lokacin khalifa da abubakar siddiq bayan ya rasu kuma yazo lokacin umar bin khattab haka nan kuma tukwana sai shi wajen hafsa take adana da wannan alqur'ani mai girma a wajen ta yace wa zallat hadhihi sawf التي جمع فيها القرآن في رعاية الخليفة الأول أبي بكر مدة خلافته يجب كما ونن القرآن أكربتا تنانا alkashin shugabanci da kulawa na khalifa na farko wanda shine abubakar har zuwa lokacin da ya kare halifatar shi kun mantakalat ba da ila ra'ayati al-khalifatu sani umar bin khattab sannan umar bin khattab shi kuma ya bayan ya rasu sai ya dauke su ya kawo a fada ya ajiye su a matsayin kundi na fada wanda duk abin da aka tashi sai a koma zuwa gare shi sannan bayan ya rasu sai hafsa ta ɗauki wannan kundi ta ajiye a wurinta tun matsalaba ha usman inda jami'i masahib kama sayati lokacin da hafsa ta ɗauki alƙur'ani ta ajiye a wurinta sai usman da ya hau khalifa sai ya nema akan ta kawo wannan alƙur'ani domin za mu yi shi me yake da suna kofi kama za a ɗauka aji sai a sauyi a sauyi sai a tuttura garuruwan musulman duniya baki ɗaya inda ke da kwai daula ba ta musulunci sai aika musu alkur'ani ba wancan garin su ma aika musu wancan garin su ma aika musu zai kasance ne kowa akwai alkur'ani a garinsu kuma irin alkur'ani guda na dukkan musulman duniya kowa akan a saman shi zai ringa tafiya wannan shine fikar saboda yahudawa da nasaru su da suka saki nasu ba su yi wannan aikin sai kasance an samu canje-canje kaji an ce wannan ƙur'ani na addini kaza ne wannan ƙur'ani na bangare kaza wannan na katolik ne wannan na evangelic ne bibil ɗinsu wannan kaji an ce bibil ne na evangelic wannan bibil ne na katolik akwai wani ɗan sauye-sauye a ciki ne wanda akwai bambanci tsakanin wannan da wannan to su sun samu wannan matsalar kowa an yi gada ma sai kara abin da ya gada ma a ciki a yanzu ne ya kasance kamar suke gudun irin wannan tsare-tsare amma kwarai sun hasassauya shi yasa ai yanzu bibilin da yake hannun shi ba ita bace injilar ta asali da aka sani ba ita bace injilar ta asali da aka sani an san ta stama da nuwo ta stama da ke da a hannun su al-ahadul qadim wal ahadul jadid kenan at-taura ta lokacin annabi Musa da kuma injila ai daga gama su suka yi guda a cikin bibil guda aka sai gama su to sun yi sauye-sauye sun yi canje-canje a ciki sun yi ƙare-ƙare a ciki to shi ya sa su a addinin su kamar babu wani abu wanda yake kawai kake da garanti a kan cewa shi ne na asalin amma shi alkur'ani mai girma muna da garanti da ji bisa ɗari muna ji da yadda aka ɗauki aiki na gama shi na tattara shi na adana shi domin ya kasance kowa alkur'ani guda ne yake da shi yake cewa asbabul ba'id alal kitaba fi ahdi abubakar radiyallahu anhu abin da ya sanya aka rubuta alqur'ani a lokacin abubakar siddiq Allah ya kara mishi yarda khawfu diya'u shay'in min alqur'an gudun wani abu ya bace na daga alqur'ani mai girma bi mautil qurra sakamakon rasuwa da ake samu ta mahaddatan alkur'ani mai girma fil jihadi a wajen jihadi wal harb da yaƙe-yaƙe fakan ya kuni inda ahdihim shagun min alkur'ani da maktu ya ji ibimoti takan yi a samu wani yana da wani bangare na alkur'ani a rubuce a wajen shi idan ya mutu kuma shi ke za a rasa wannan saboda shi ne suka ce maza a tashi a zo a yi wannan aiki a tattara alkur'ani mai girma kuma wannan yana zauwa don ya nuna maka alkawalin allah da ya ce ina na'an nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani in za mu kiyaye shi menene kiyayewai gashi na a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan duk wanda ya karanta wani abu ko ya karanta alqur'ani da kuskure manzo Allah yana nan zai gyara shi duk abin da za a yi in dai manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan in dai aka alqur'ani manzo Allah yana nan to yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam bai nan halifa khalifa na Mu'adh na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara wannan aiki kenan dan a tabbatar wa cewa ai alqur'ani nan yana karkashin kiyayewa ta Allah subhanahu wataala sai a lokacin Uthman bin Affan shi wa a lokacin nan kamar yadda muka wuce a baya shi kuma alqur'anin aka yi kofi kofi aka tuttura gari ruwa musulunci shi kuma za mu gani yaya aka yi wannan aiki ai shi ma aiki ne babban aiki rubuta alkur'ani daga fara zuwa ƙarshe kuma alkur'ani wajen shidda ko tara aikata aikin ba ƙarfi ba ne a irin wannan lokacin da bisa da kayan aiki da yawa sai an tashi sai an jajirce ya ce lamma kana ahadu uthman lokacin da ya kasance lokacin khalifancin usman allah ƙara mashi yarda wata farraka sahaba fil burdan sahabbai suka watsa gari ruwa daban-daban wata sa'atil futuhul islamiyya yaƙi kamar musulunci ya ringa buɗe garuruwa daban-daban musulunci ya ringa wasuwa ya ringa shiga lungu-lungu wa kana ahalu kullu ikalimi min aqalimin islam sai kasance garuruwa daban-daban na musulunci kowane gari ya akhuzuna bi qira'ati man ishtahara minhum min sahaba suna karanta alqur'ani kamar yanda sahabin da yaje wurin sa ke karantawa kenan idan sahabi sahabi wani ne a wurin su yanda ke karanta alqur'ani ko da wata kabila ya fito da a cikinta inda yake karanta kawai su ma da za su karanta su kuma a lokacin nan laraba suna da ƙabilu daban-daban wanda wajen nutukinsu wajen magana akwai bambanci kan yanzu misali ba hausa bace muke yi akwai mokin da za ka samu ko akwai wani tarkibi kamar yadda za mu gama moyuka mai faransa da hausa za ka samu a wajen maraɗi an faɗi wani abu wanda anan an yi shi da fuluriyar wannan anan an yi shi da sanjule misali yanzu ruwa mun yanzu anan ruwa mun a sanjule muke amfani da shi amma a maraɗi da da fuluriyar ake amfani da ta ake ku ba a ba da ake ta za su ce ruwa a a a su ruwa suke cewa su ruwa su ake ce mishi ko eh mun sha su mu a nan dai mafi yawa ruwa kawai da usangili yake su amma can wajen zaka gani an an abin nan yanzu akwai kuma hausa da zaka ji a nan wajen tawa an samu dan bambanci ka da kaji aksar in kasan ba iri bane haka ne ko in kaji aksar in dan nan da kasan in wanda yake wajen tawa kasan ba iri bane ba akwai bambanci tsakanin aksar to irin wannan an samu kuma duka kaga hausa ce ko ina hausa ce nake to irin wannan ke da kai a cikin laraba lahaja lahaja ke da kai da yawa yanzu wani shi in ya karanta kalma kaza da lahajar shi shi kuma wannan da lahajar zai karanta to irin wannan aka samu gari gari to alkur'ani mai girma ya sauko domin ya kasance duka wannan lahajojin suna iya karanta alkur'ani yanda da irin lahajar tasu kuma har lodidi ne na sai ke cewa fa'alu sham ya ƙara'una bi ƙira'ati ubay bin ka'ab 'yan garin sham suna karanta alkur'ani da yadda ubay bin ka'ab yake karantawa 'yan kufa kuma suna karanta da yadda abdullahi bin mas'ud yake karantawa wai wasu kuma suna karanta da yadda abu musa al-ashari yake karantawa fa kana bainahum ikhtilafun fi wujuhil qur'a fi wujuhil qira'a to ya aka samu dan bambanci wajen karatu da aka samu wannan bambanci wa man sha hadha al-ikhtilaf inzal al-qur'an ala sabati me yasa aka samu bambanci qur'ani dama ya sauko akan harfa guda bakwai akan lahajoji daban-daban guda bakwai haka alkur'ani sai to kina duka samu an ce ga warsh ga hafs ga qalul ga hamza ga kisa'i ga kaza ga kaza wannan duka lahajoji ne daban-daban wanda alkur'ani da su ya sauka kuma kowanne ana karantawa da shi kuma duka daidai ne haka kuma sahabbai sai koya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka ta faru shikenan kama tabbata dalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tariqi tawatur kamar yadda yazo daga manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanya ta tawatur wa kana alladhi yasma'u hadha al-ikhtilaf min ahli tilka al-amsar idha hawatuhum al-majami' aw iltaqaw ala al-jihad ya'jub min dalika yace to daga cikin ɗan gari ruwan nan daban-daban kowa aka yi kadari misali suka gamu a wani wuri misali wani abu ya gama su 'yan gari kaza sun zo 'yan gari kaza sun zo 'yan gari kaza sun zo ko kuma sai gama a wajen wani jihadi 'yan madina sun je 'yan sham sun je 'yan irani sun je an gamu musulmi sun gamu ri guda na gari gari domin su turkari addu'a ya dan adawa da za su da za su yaka to idan suka wasu na zamanin ana karanta alkur'ani ya ji wannan ya karanta kaza wannan kuma ya karanta sabanin haka ya kasance suna dan zargin juna akan haka sai wani yake ganin wannan kama ba alkur'ani ba da ke karanta wannan shi ma ran ganin kama ba alkur'ani ba da ke karanta saboda me saboda rashin sanin cewa alkur'ani mai girma ga yin tsarin da ya sabo kuma ba a tsaya ba aka gamu aka yi ittifaki a wuri guda kowane sahabi ya wa sun masu sahabai sun masu gari kuwa daban-daban kowa na koya ma kowa gwargwadon iyawashi gwargwadon yadda ya koya to me ake nema yanzu ya kamata a ce duniya duka ta gamu akan karatu iri guda shi ne aikin da usman bin affan zai yi a yanzu yake ta wakana hazal ikhtilaf muda'atan ila fati babul babul firqa wa shiqaq bain al muslimin yace kuma wannan ikhtilaf ana gudun ke kasance shine koba wanda ta kawo rabuwa kai tsakanin musulmi fi qira'at al qur'an wajen karanta al qur'an to da haka dawo shikenan sai suka fakarta da kullu fariqin bi tayi annahu alhaq kuma kowa daga cikin gani yake shine akan gaskiya wa anna ghayruhu ala batil wani shi kuma ba akan gaskiya yake yace wa kana ba'dhum yafkhar ala ba'd bi qira'atihi sai ga dina jiji da kanshi akan dan uwan shi akan karatun shi ganin yana ganin cewa karatun shi ya hada dan uwan shi yake cewa mutaqidan annahu annaha hiya sawa wahada haka ya kuri da gairi ƙira'ati khairu min ƙira'atika sai ka samu wani yana cewa karatun da nake ya hinaka a inda nake karantawa ya hinaka wai rudu alaihi al'akar bil mithl shi ma wani haka zai bashi amsa to irin wannan haka ya rinka faruwa faruwa hatta afta bihim dalika ila ta'timi ba'dhum ba'dan wa inkari ba'dhum ala ba'd har sai dai kai wasun su suna zargin wasu wasu suna ganin cewa wannan ba akan hanya bai ke wannan ya ce to da haka ta faru su kuma sahabbai kullum suna gibawa abinda zai kasance maslaha ga musulmai na duniya baki ɗaya to suka ce wannan bambacin-bacin da ake samu ya kamata mu zo mu zama kaga wani ƙur'ani da aka gama yana na aji a gidan hafsa yana na aji a gidan hafsa kowa yana karantawa wanda yake a kan shi ne wanda ya hardace to mu zo a zamna a rubuta alƙur'anin nan daban-daban daban a tuttura kowa ya zama ya koya ma mutane shi yadda alkur'ani yake a rubuce yadda ya sauko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shikenan sai a kashe wannan gardama gardaman da ake da ikhtilafin da ake yace Abu Dawud ya rawaito fi kitabul musahib min tariqi Abi Qalaba yace lokacin a lokacin mulkin Usman ja'ala al-muallim yu'allim qira'at ar-rajul sai malami yazo yana koya ma ɗaliban shi karatu shi ma wancan na wancan makaranta ya koya mana shi karatu idan yaran suka gamu sai kasance karatunsa ya bambanta shi kenan idan kuma abin ya kai zuwa malamansu malamansu ya sarin gaba sai malamansu ringa ce ai malam wani bai iya shi wancan malamin ya ce ai malam wani bai iya aka ringa samun irin bambance bambance to wannan iya daga cikin abin da ya tada masa abai hankali ya ce to shekara ta biyu zuwa ta uku ana cikin wannan al'amari na khilafa ta usman a shekara ta 25 bayan hijira ita ishtama ahlus sham wa ahlul iraq sai ahlus sham da yan iraq suka gamu a wajen wani yaki wanda ake ce ma gazo ta armenia eh wa adar rabijan wa kana fi man tazaha ma ahli iraq zaifa bin yaman to musulmai suka gamu a wajen wannan yaki ga ɗan sham ga ɗan yaman sun zo shi kenan da aka zo nan huzaifa yana wajen huzaifa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara'a kasratu ikhtilafil muslimina fi wujuh al-qira'a sai gani an ware samu bambanci a wajen karatu na alqur'ani a wajen musulmi wa sami'a ma kanat tantiqu bihi alsinatuhum min kalimat at-tajrih wa at-ta'fif sai shi irin kalmomi na zargin juna da ake tsakaninsu to wannan abin shi ma sai ya dame shi fasta'adama zalika huzaifa wa akbar huzaifa sai ya dauki abin da girma kuma ya girmama abin har ya iske khalifa usman bin affan yake ce min ila usman al khalifa wa akhbarahu bil ladhi ra'a ya bashi labarin abin da ya gani wa qala lahu adrikin nas qabla an yahtalifu fi kitabihi ya kamata mu riski mutane kayan su fara samun ikhtilafi a wajen rubutunsu ko kuma a cikin littafinsu allazi huwa asul shari'a wanda kuma shi ne asali na shari'a ya gabata mu rigaye mutane akan mu nemi mu nema musu solution akan wannan matsala kafin su fara samun bambance bambance tsakanin su a cikin littafin su wanda littafin kuma shi ne asali a musulunci wa di'amatu din kuma addini akan shi dogara kama ikhtalafa al-yahud wa nasara ka aje mu samu ikhtilafi kamar yadda yahuda suka samu ikhtilafi da nasara fa adraka uthman bi thaqib nazari وحصافة رأيه أن وراء هذا الاختلاف شر مستطير عثمان شما هيلورا yace lalle tabbas bayan wannan bambacin-bambacin da ke da kwai ya ce akwai shari inda aka bar shi a haka na yarin da tafiya wa fitinatul kubra la kibala lil muslimin biha akwai wata fitina babba wadda musulmi ba su iya maganin da ita kansu وأن هذه الفتنة إن لم تعالج بالحكمة كما wannan fitina idan ba mu yi kokarin maganinta da hikima ba wal hazam da dabaru yace satajarru la mahala ila aswil awaqib za ta kasance ta kai mu zuwa ga halin da ba ma zato ba ma tsammani fa fakkar fi ilajiha sai tunanin ya kamata a yi maganin wannan matsala qawla an yastafhila khatariha kahin tawasu hadarin ta zama bayya iya maganantuwa wata fata masharruha kuma sharranta ya jama'a fa jama'a alamu sahaba sai tattaro manya-manya daga sahabbai wa zawin ra'ayi minhu da manya-manyan su daga cikin masu ra'ayi mai kyau wa akhadu yabhasuna an ilajin an ilajin li hadhihi fitna suka fara tunanin ya zabi maganin wannan fitna wa wada'a wa wada'u hadd لهذا الاختلاف أسنيا ما ونن ببتن بتن دكي دكوي أسنيا مي حدي أسنيا مي إياكا فأجمعوا رأيهم على نسخ مصاحف sai suka gama akan cewa mu rubuta alqur'ani mi kofi kofi daban-daban yursilu li kulli misr mushafun minha ma aika ma kowane gari ma aika mi nuska ta wannan alqur'ani da zamu gaba yace yakunu marji'an lin nas wanda shi ne mutane za su koma zuwa gare shi inda al'iftilaf a duk lokacin da suka samu babbace babbace na karatu idan ka karanta kaza wannan ya karanta aka samu bambanci to ya ce a ji a ɗauko alƙur'ani shi kenan sai a ɗauko sai a buɗe da ka buɗe sai a karanta daidai shi kenan sai a sai a samu solution a gardamar da ake yi shi kenan sai aka shiga wannan aiki ya ce wa ala ihraqi kullu ma ada hadhihi al-masahib idan kuma an ƙari sai a ƙona dukkan abin da bai kasance ba dukkan abin da aka yi aiki da shi wajen rubuta alkur'ani sai a je a ƙona shi ya kasance kawai alkur'ani wanda da aka rubuta shi kaɗai zai tsaya amma duk wani abu wanda aka yi rubutu a saman shi na aya sai a je a ƙona saboda gudun kan wani ya kawo wata matsala daga baya na wa bidalika yace yasta'siru dabirul khilaf وتجتمع الكلمة وتوحد الصفوف dalilin haka zai kawo an samu haduwar kai kuma ya kasance musulmai sun tsaya sun tsiya ƙaramin guda akan abin da shahi alkur'ani mai girma ya ce kuma shara usman fi tamfizi ma ajmawu alai sannan usman sai ya shiga aikin da aka yi da aka gama a kai kenan aikin da aka zo aka yi ittifaki a kai usman bin affan sai ya shiga wannan aiki بهذه المهمة الخطيرة sai wane da ballikiyami bi hadihi muhimma al-khabira sai sanya wasu manya-manya daga cikin sahabbai su tashi da wannan aiki babba ko mai hadari daga cikinsu sai ya zaɓi sikat mutane manya-manya wanda an yarda da su ko mahaddata na alkur'ani sai ya zaɓi sai da bin thabit sai ya zaɓi abdullahi bin zubair ya zaɓi sa'id bin al'asu ya zaɓi abdurrahman bin haris bin hisham wannan guda hudun manya-manya uku daga cikin mutanen maka zai bin thabit shi kaɗai daga cikin mutanen garin madina wanda kuma shi shi ne ma matashinsu kuma shi ne wanda yana nan mazo sallallahu alaihi wasallam aka yi muraja a ta ƙarshe da shi da jibril suka gamu suka zamna aka har tattaunawa akan rubuta alkur'ani a rubuta ma kowane gari aika mai nashi wa arsala usman ila hafsa sai usman ya aika ma hafsa wata ke aje da alkur'ani wanda umar na umar bin khattab ya aika zuwa gare ta akan ta aiko littafin da yake wajenta sai ta aiko wannan littafi ta aiko ma Uthman bin Affan kuma shi kuma ya bayar da shi ga waɗannan manya-manya daga sahabbai da aka zaba wajen rubuta alkur'ani zuwa ga ruwa daban-daban yace wa jaa fi ba'd riwayat annal ladina nudiku li nasl masahib 12 rajul wata ruwaya kuma take cewa wajen mutum 12 ne aka sanya su wannan aiki daga muhajirai kuma daga ansar to sai manhaj kamar tsarin da Usman ya bi wajen rubuta shi wannan alkur'ani kenan lokacin usman tsarin da aka wajen rubuta shi wannan alkur'ani mai girma ya ce kana nasu hadhihi al-masahib bi ishraf al-khalifa usman usman yana nan da shi ake komi shi yake kontrolan da aikin da ake yi wa alamu sahaba min al-muhajirin wal ansar da manyan manya daga cikin sahabbai daga muhajirai da ansar duka suna zaune ake wannan aiki wa kanu la yaktubuna fi hadhihi al-masahib shay'an illa ba'da an yu'rada ala sahaba jami'an ba a rubuta komi rubuta tabi ma ba a rubuta shi cikin wani littafi sai abin da dukkan waɗannan sahabban suka yi ittifaki a kan shi tukwana a jirgin kanka wai ta haƙaƙuna annahu ƙur'an kuma su tabbatar cewa lalle yana daga cikin ayoyi na alƙur'ani mai girma wa annahu lam tunsaq tilawatahu kuma hannu ba a goge shi ba ba a goge tilawar shi ba wa annahu istaqarra fil urdati al akhira kuma wannan karatun an karanta shi a lokacin da aka yi karatu na ƙarshe da manzo sallallahu alaihi wasallam tare da jibril falam yaktubu ma nuskhat tilawatuhu bisa rubuta wanda aka goge tilawashi wama wala ma lam yakun fi udatil akhira kuma duk wanda suka ji manzo sallallahu alaihi wasallam bai karanta shi ba a karantawa ta karshe da yayi shi da jibril a cikin azumi shi ma ba sa rubuta shi wala ma kanat riwayatuhu ahadan kai idan ya kasance ma kai kadai ka zo da wani abu ta karanta ta ake a ka je ka nemo shaidu wanda za su tabbatar lalle haka ne sai manya-manyan hafizai sun zo kuma ka zo da shi a rubuce tukwana sai a amsa sai a rubuta to duk wani wani lokaci wani idan ya rubuta idan aya da sauko in ya rubuta sai ya rubuta mata shari'a a ƙasa akwai da suke rubuta shari'a na ma'ana kasa to wannan shari'a sai an tabbatar cewa lalle wannan shari'a shi ne ya rubuta kayan shi baya cikin alkur'ani sai a rubuta wannan shari sai a ɗauki ayar kawai sai a rubuta yake cewa kallati kana yaktubuhu ba'd sahaba fi masahif al-khassa masahifihim al-khassa bihim min sharh li-ma'na aw bayan li-nasikh aw mansukh aw nahwa dhalik to ana nan ana cikin haka idan suka zo akan wata aya wadda ta kasance aya kamar an karanta ta da ruwayoyi daban-daban ba sa mata wasari ba sa mata iya haka suke baranta za mu gani a rubuce misali idan muka zo yake na hawa ƙaunihi ta'ala sai kaga an rubuta ga tanin fa'un da nuni sauran kuma ba a yi ba da sassa ba a yi ba nukta ko? to wannan aya fata bayyano ce wa iza darabtum fi sabilillahi iza darabtum fi sabilillahi yace fa tabayyana to yanda ka ganta haka a rubuce haka suka rubuta ta sai dai mi akwai wasu ruwayoyi da suka rubuta ta fata tabbatu fata bayyana ko kuma fata tabbatu duka kuma me yake da suna ruwayoyi ne daban-daban wannan hafs misali a ce kuma wannan a warshi misali kamar yadda ya zo wannan aya take cewa cikin sautin bakara nan shuruha misali a wata ruwa ya ta zo nan shuzuha kamar misali aya ta zo da hunalika an san bambanci na ruwayoyi misali kuma wadda ta zo da uffin uffin a cikin suratul isra Allah ke cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin a wata ruwaya sai aka ce fala taqul lahumu uffi sai aka shi babu tarwini uffi wata ruwaya kuma sai aka ce fala taqul lahumu uffa wa la tanharhuma wa kullahuma qawlan kalima in ko samu gwani na alqur'ani haka da karin gani suna bambance maka irin yadda aka karanta da ruwayoyi daban-daban yace amma alkalimat allati waradat ala qira'atayn aw akthar wa tajriduha fi fi an-nutq min an-nutq wa shakl la yaj'alha muhtamala bima warada fiha min al-qira'at falam yaktubuha bi nasab wahid fi jami' al-masayid kenan wannan dai a takaice wannan wurin yana bayani ne akan idan aka samu idan an zo rubutawa sai kasance an samu karatun da yadda aka karanta da warshi yadda aka rubuta da hafs yadda aka karanta da warshi ko da hafs ya bambanta sai su bar ɗastas ɗin ba sa rubutawa don ya kasance kowa in ya zo hakan yana iya karanta shi yadda ya koye shi a wajen sahabin da ya koyar shi haka suka ringa bi suka ringa rubutun sai daga baya malamai da suka zo sai suka wawware kowanne suka mi irin shakal ɗin shi daban da na wancan suka ji an ce wannan ƙur'anin warshi ne wannan ƙur'anin hafsa ne ba bambancin komi a ciki na ma'ana ba bambanci ka ce wannan alƙur'anin ya ci a'a duka yadda ya sauko ne haka nan wajen karatu ne wannan ya karanta da kaza balgwajen lahajar shi wannan kuma ya karanta da kaza kuma a gaban manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da su akan haka nan ba matsalar komi akai kuma babu wani bambanci wajen abin da yake kunshe da shi zaka samu wannan qur'anin da aka karanta a warshi da wannan da aka karanta da hafs sai ka samu wannan ruwaye da aka karanta da warshi idan aka fasara ta zata ba da wata ma'ana mai muhimmanci ta saba da wuta amma zata ba da ma'ana mai muhimmanci misali a cikin suratul ma'ida Allah yake cewa ya ladina amanu idza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wannan wa arjulakum ila al-ka'bayn sai an karanta wa arjulikum misali a warshi wa arjulikum ila al-ka'bayn a hafs aka ce wa arjulakum kowanne in aka zo fasara fasara shi dabanci idan aka fasara shi wa arjulakum yana komawa akan faksilu wujuhakum kenan idan ka zo wanke kafa wanke waza idan aka fasara shi da wa arjulikum yana komawa akan famsa huni kamar yadda aka shawo kai idan an zo wanke kafa ma shawa za a yi ba wanke waza sai malamai suka ce ai abu ne mai sauki kuma duka ma'anar ta hutu idan ba ka da sosai a kawo ka wanke za ka idan da sosai a kawo ka yi ka sha'awa wato yi ma'anar tafi cikin ruwaya ta bambanta amma ko bai saba bai zama ma'ana ba kowanne mai musulun asalam ya aiki da shi a kan to haka alkur'ani yake kowace ma'ana in ta zo idan kowace ruwaya in ta karanta da kaza idan ka zo karantawa in ka fasara in ma'anan ma ta sauya zai komo akan abu guda kuma zai ƙara fa'ida ne akan alƙur'ani ya karanta alƙur'ani ya zama mai faɗi kowane janib ya amshe shi kowane ɓangare ya shiga na to mu je kai tsaye zuwa ga manhaji na usman saboda mai mukari ya ce wa kana kenan duka wannan bayani ne akan irin wannan misalan da muka bada yake ta ya ce wa kana min manhaji usman fi kitabati hadhihi al-masahib aidan annahu qala li ha'ula'i al-qurashiyyin manhajin da usman ya dauka wajen rubuta shi wannan alkur'ani ce musu yi wannan ƙwarishawan da suke cikin komitan da aka yi rubuta alkur'ani sai ce musu idan kuka sami ikhtilafi tsakaninku da zaitu shi da ke mutunan madina ne sai ce ku rubuta da yadda ƙwarishawa suke magana larabcin ku rubuta larabcin yadda ƙuricawa suke mutuƙi da shi ku rubuta shi haka kenan shi kenan sai ku rubuta manzo mazala sallallahu alaihi wasallam ba ƙureshe ne tunda ba quraishi ne ku rubuta da harshe na manzo sallallahu alaihi wasallam shikenan kawai sai ku yi ittifaqi kan shi sai ku wuce waje yace wa qad warada annahum ikhtalafu fi kitabati kalimatin wahida hiya at-tabut yace kamar da suka yi ikhtilafi wajen rubuta kalma ta at-tabut inna ayata mulkihi an ya'ti yakum at-tabut ai wannan ya zo a cikin suratul baqara to wannan kalma ta at-tabut suka samu ikhtilafi tsakaninsu marubutan wannan sai ce a rubuta da ta'un wannan sai ce a rubuta da hawa sai aka je wajen hukumar bin affan daga nan hukumar sai ce a ai ruga ta shawa da ta'un ake rubuta don haka a rubuta shi da ta'un inna ayata mulki an yi atiyakum at-tagut ka a ce at-taguhu da aka samu ikhtilafi sai aka rubuta shi da ruwaya ta qurayshawa yace walamma atammu نسخ المصاحف الصوف في المصاحف رد عثمان المصحف الى حفصه da aka ƙare rubutawa sai aka maida ma hafsa ƙwar'ani da yake wajenta wa arsala ila kullu uftin min al-afaq al-islamiyya mushafa min mansu sai aka tura kowane gari daga cikin manyan garuruwan musulunci aka tura masu kofi guda na alƙur'ani mai girma wa kad ikhtalafi adad hadhihi al-musahif an samu dan ikhtilafi ne amma dai sun yi shidda daga shidda ne zuwa takwas wasu ke ganin cewa gariruwa shidda aka tura mu wasu ke ganin takwas ya ce wal aftar hiya gariruwan su ne kufa da busura da sham da yaman da baharai da kuma mushaf na garin madina wanda ke da kwai wanda kada ce wannan mushaf na madina akwai wanda aka tura na kufa kuma duka in ka ɗauko musafin da aka ɗauko in ka ɗauko na kufa iri ɗaya ne in ka ɗauko na busra iri ɗaya ne in ka ɗauko idan mutum ɗaya ne suka rubuta su haka iri ɗaya ne alƙur'ani mai girma babu bambanci ko kaɗan tsakanin alƙur'ani na gari kaza na gari kaza duka alƙur'ani guda ne har yau ba a taɓa samun wani wanda zai fito bai ce ai aya kaza ba cikin alkur'ani ba take kuma aya kaza batta cikin alkur'anin garin sai dai wasu sun nema su irin shi wasu wanda turawa suka ba su kuɗi suka ce musu su yi su hudda duk wata aya take magana akan yaki da aka a hudda ta daga cikin alkur'ani shikenan suka je suka tsatsame suka tsame suka hukunta su suratul tauba su wannan suka hukunta sai suka hudu alkur'ani suka yada shi cikin internet suka mai suna alfurqan yau alkur'ani zaka ma wannan a daji za ka je ba kowa zana za ka iske na gangaren azami da ka karanta ba daidai wace ya ce ma jara yi kama ba daidai ba bisa iya baya a kowanda taɓa wanda ba da wannan shawarar wani bakwaran shi ya ce wai ina da ne alƙur'anin duka na duniya a gama shi man lokaci guda duka aje a kwace a zo a gama su guda a kona shi kenan a wuce wajen sai sai tura duka da wanda ya gisice su ya ka yi wani kasan miya a kwallo wani baka sani tana wani mahaddaci ne a zanne baka san mahaddaci ne kawai haka yake rayuwar shi haddaci ta shi a cikin shaɗin shi shi ba dole ba ne ba in ka haddaci ya an san ka haddaci ba dole ba ne in ka san ka za a kurani ya an san ka sani a kawai haddace kayanka rindiyan muraja da kayanka rindiyan kyamle da kayanka baka bukata ya an sani saboda dama ba za a sanar ba kai haka ake so kowa ma yana so ya je ya laɓe ya haddace ba wanda ya san ya gan shi baka bukata a ringa ce ma wani kaza ne wani kaza ne sai ta fata ma aiki ba haka ake haka to yana nan a zukatan mutane daban-daban wallahi wani yadda ya tsammani yanzu misali irin hadda irin da sufan tani in ka gan shi ya sa wannan kayan da minista da fasta da wane in aka in yaje wurin turan ba sai tsammani ba cewa wannan mutumin gangare ne shi kuma a cikin mahar da kan ba in ka tara wannan bawan Allah Allah ya bashi abin da ya bashi a cikin mahardatan ma gwannan ma in ka tara kai daga cikin yan uwa ma gardama muke akan wai shi da araman nashi waye wani harka saboda tashin hankali da ke da kwai ga wannan ba a yi idan ya gudu ma ni idan ya ce ma aya kaza a wuri kaza take aya ta kaza ce a sura ta kaza wallahi ka bude haka ne kaga duk wahala da ke da kai ta aikin da yake cikin malasa ana ta zuwa ana zauwa amma har yanzu alkur'ani shi gam yana kaga za ka fara daga fadil da to irin irin shi suna nan kaya guda nan kaya guda aya kaza a ce ma a wuri kaza in ka buka kuma haka kaga da tayi ma yake cewa amar radiyallahu anhu bi ma siwa hadhihi al-masahif min kulli sahifatin aw mushaf an yuhar an yuharrika saddan li bab ash-shar wal fitna bayan an tuttura garuwa daban-daban kuma aka ce da alqur'anin da ba wannan ba duk wanda yake rubuce da wani abu wanda ba wannan da muka rubuta ba a tattara su ji guda ita kona shi kenan a wuce wajen saboda me saboda a rihe kowa ta fitina babu zancen wani ya zo daga baya ya ce ya karanta wani abu ya sa amma da wani ai mun karanta irin sabanin da aka rika samu tsakanin musulmai ko wanne karanta kaza to shine muhimmancin musan ya kawo abin da yasa aka zo aka rubuta shi me ya kawo abin da yasa aka zamna aka yi ittifaki akan guda wannan shine dalili kuma ka gani wannan abin da suke alkhairi ne har yau mutanen duniya ta kafin su kowa ittifaqi akan qur'ani qur'ani ne qur'ani wanda shi ɗaya ne ba wani ƙari ba bare la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa min khalfihi kamar da Allah ke cewa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya aka saukar da shi shi yasa har yau babu wani abu da zai tunkara qur'ani mai girma wanda ba shi ba na batanci ko na makaranta haka a gurguje cikin minti biyu yace rawa al-bukhari fi sahihi an anas radiyallahu anhu qala yace inna huzaifa bin yaman ke yana bada labari abin da ya faru yake cewa lokacin da aka yi wannan yaki na yaman kai na na yamama an kashe baiwa daga cikin sahabbai eh na huzaifa lokacin da ya game da wasu daga cikin musulmai daga mutanen sham wasu kuma daga mutanen iraki da ya gamta su suna karanta alkur'ani mai girma da ya samu suna samun ɗan ikhtilafi tsakaninsu wanne karanta da kaza wanne karanta da kaza aya kaza sai gani wani ya karanta ta da fataha wani ya karanta da wuri kaza da kasara irin wannan ikhtilafin ya ranga shi sai ji bai ji daɗi ba ta aje zuwa wani lokaci a samu matsala ya kasance an samu wani wata wata generation in ta zo ta karanta yadda ga dama alƙur'anin hanyar kai a rinka samun matsala to dalilin haka ya kai ma uban bin afan shawara akan a zo a zamna wannan alƙur'ani mai girma a yi ittifaki akan guda a tuttura gari ruwa suka zamna suka yi shawara aka ɗora masu wannan aiki daga cikin manya-manyan sahabbai su ne zaidu da abdullahi bin zubair da sa'id bin as da kuma abdurrahman bin haris bin hisham suka zamna suka rubuta alƙur'ani mai girma suka tura gari ruwa duk inda ya kasance akwai daula ta musulunci aka tura can ƙura'an da aka amsa wajen hausa kuma aka maida mata ya ce kuma waƙarin ta kaza ba'adul magharatai bin amur usman bi ta hariki ma'ada al-masahib allati katabaha wa wajjaha biha ila al-afa kuma wannan abu da Uthman bin Affan yayi na kona dukkan abin da ba da bai cikin alkur'an da suka gama aka tattaro aka kona wannan abu ne wanda abu ne mai kyau wanda kuma sahabbai suka yi ittifaki akan wannan abu da ya abu ne mai kyau har Ali bin Abi Talib yake cewa law kuntul wali waqta Umar inda ni shugaba ne a lokacin Usman yace la fa'altu fil masahib mithl ladhi fa'ala Usman da na yanda Usman bin Affan yayi da aka rubuta wannan shine alqur'ani wanda aka ittifaki akan shi to dukkan wanda yake da aya biyu aya uku a gidan shi a rubuce sai a ce kawo wanda yake da kaza a ce kawo aka aka tattaro dukkan wanda yake da ku a rubuce daban-daban wajen mutane aka tattara sun bi guda sai aka kona shi kenan an rige kowa ta fitana qur'ani qur'ani guda ne kowa sai a kan shi malike ta mumayyizatul jam fi ahdi usman abubuwan da lokacin usman suka ke banta da su na gama alqur'ani na harko yake cewa al-iktisar fihi ala harfin wahid huwa harfu quraish shine tsayawa da ake akan kawai al-qur'ani irin yanda yazo a harshe na qurayshawa akan shi kawai za a tsaya akan shi za a tsaya al-iktisar fihi ala ma thabata bi tawatur kuma ne wanda idan ka zo ka ce aya kaza ta sauko ko ka rubuta ta sai aka kawo shaidu sun tabbatar da haka nan tukana za a rubuta kuma aka tsaya akan yadda alkur'ani ya sauka a sauka ta ƙarshe ne sauka ta ƙarshe ita ce lokacin da jibril ya zo wajen mazu sallallahu alaihi a cikin watan azumi suka yi sauka ta alkur'ani mai girma gabaki ɗaya yana karantawa suna yana karantawa haka suka sabta alkur'ani ko manzara sallallahu alaihi wasallam yadda aka karanta mai suka yi muraja haka kuma zai zo ya karanta ma sahabbai haka sahabbai kuma suka kara gyara harkar su suka daidaita komi suka tabbatar da wannan shine alkur'ani kuma shine cikakken alkur'ani kuma daga nan suka fara samun sako na cewa manzara sallallahu alaihi wasallam ya fara shirye-shiryen barin ita wannan duniya na uku daga cikin aikin da suka yi tartib ayatihi wa surihi alwajhi ma'ruf al-yawm yanda muka sa yanda muke da alqur'ani a wurin su ne suka yi wannan aiki suka jera ayoyi suka jera surori yanda muka gani fatiha baqara ali imran nisa'i ma'ida al-ami anfali a'rafi anfali tauba haka yunus hudu yusuf haka yanda yake a wurin mu a yanzu haka su suka yi wannan tsarin su suka jera su yadda muka same shi a yanzu tajriduhu min an-nuqat wash-shakal wa min kulli ma laysa bil-Qur'an kuma ba su ba wasali ba su ba tastas a ciki a kawai haka suka bar shi saboda waɗanda suka karanta shi da warshi su sami damar karanta shi wanda suka karanta shi da hafs wanda suka karanta shi da hamza ko kisa'i kowa ya karanta shi gwalgwadon yadda ya koye shi daga wajen sahabin da ya koya ya ce kuma dalilin da ya sa Uthman ya shiga wannan aiki ya ce ta bayyana laka min kulli ma sabaka mun karanta a yanda ya gabata annas sababal ba'id sababi babba da ya sanya aka zo aka zamna aka yi ittifaki akan rubuta alqur'ani guda kuma a tura shi garuruwa daban-daban shine raf'ul ikhtilaf shine dan'a kawar da bambance-bambance da ke da kwai tsakanin musulmai wajen karatun alkur'ani mai girma wata nazo fil da kuma jayayya da ke da kwai tsakaninsu wakata ulmara da kuma yanke dukkan abin da ya kasance gardama ce ko jayayya wadalika bi jam'in nasi ala alqira'a bi harfin wahid wannan kuma ba a same shi ba sai an gama mutane akan karatu da harafi guda wanda shine lugar da qurayshawa wadda ruga ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce rugar da alqur'ani ya sauka da ita wannan kenan bancin abu ne mai tsawo wannan shine kenan a takaice yanda aka gama alqur'ani mai girma yanda muka same shi a yanzu abubuwan da suka sanya aka gama kuma aikin da aka yi wajen gamawa kuma ga tsarin da aka bi wajen gama alqur'ani muka same shi a tsare a jere a kiyaye a rantabe kamar yadda ya so daga maza Allah sallallahu alaihi wasallam a nan muke ma wayannan sahabbai addu'a Allah saka musu alkhairi kuma Allah ƙara yarda da su kuma Allah ba su ladan duk wanda ya karanta alkur'ani mai girma dalilin wannan aiki da suka yi bi hadal qadar kifaya muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام نعم روايه guda bakwai